أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a nan masallacin abu huraira radiyallahu an yau maraicen asabar 24 kenan ga watan ramadan shekara ta 1444 wanda ya dace da 15 ga watan april shekara ta 2023 za mu kammala ayi uku na ƙarshe na suratul munafiqun bayan mun amsa tambayoyi sannan mu shiga suratul tagabun in Allah ya yarda akwai tambayar jiya da ban fito da ita ba wata mata take tambaya cewa ta ji an ce mace ba ta iya kirda don lailatul qadari idan tana cikin halin al'ada idan tana cikin jinin hala ba ta da tsarki ba za ta iya kirda don lailatul qadari ba har aka yi ihalanta zuwa ga wata fatawa ta Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah duk da yake ban bi fatawar ba amma zan yi mamaki a ce Sheikh Uthaymeen ya ce mace ba ta iya kirda don Lailatul Qadr a lokacin da take al'ada saboda Lailatul Qadr ba da sallah kada yake neman ta ba da Allah ta'ala ya ce Lailatul Qadr khairun min alf shahr ba fi salati ne kawai fi salati was sadaqati والذكر وتلاوة القرآن وصلة الرحيم وكل الأعمال الصالحة تقول أنت إتبات سابو النفل لا ليفي تيما الله ني ليفي تيما الله با saboda haka daren lailatul qadr ana samun falalarsa da kowane irin aiki na alheri zaka fatawa ingantacce ita ce ya halarta mace ta raye daren lailatul qadr ko da tana cikin halin rashin tsarki ta raye shi da abin da ya halarta ce abin da bai halarta sai ba shi ne kawai sallah a wurin wasu malamai da ɗaukar alƙur'ani ciki amma ingantaccen magana ita ce har ƙur'ani tana ya ɗauka ta yi tilawa tana iya zuwa farfajiyar masallaci ta zauna tana jin karatun tarawih ko tahajjud da ake yi kamar da ranar idi ma an ce su fito ya shaduna zikra wa du'a al-muslimi wa da'watul muslimi su halarci ambaton Allah suna jin ana yi su ma suna yi kabbarori sannan kuma su samu addu'o'in musulmi wannan kuma izina ne gare mu gaba ɗaya cewa daren lailatul qadar dare ne mai darajar da ya kamata muraya shi ba da sallah kaɗai ba jiya na ga wani clip da surukina dr ibrahim rijiyar lemu ya yi fomin mai kyawun gaske game da falalar lailatul qadar da allah ke kharu min alfi shahar shi kuma sai mata calculation an ce daren gaba ɗaya ya ci wata dubu to sai ya buga daren gaba ɗaya awa nawa ne kowace awa menene kimarta ko wani minti menene darajarsa ko wani sakan menene darajarsa wani ya burge ni kwarai da gaske to bisa ga lissafin da dr ibrahim rijiyar lemu ya yi kowace awa guda ta lailatul qadari ta fi shekara tara da wata takwas awa guda ta fi shekara tara da me da wata takwas sannan minti ɗaya ya fi kwanaki hamsin da takwas minti ɗaya lailatul qadr ya fi kwanaki hamsin da takwas sannan ya ce sakan ɗaya ya fi awanni ashirin da uku sakan ɗaya to kaga yan uwa ashe muna hasara da yawa sai mu ce da nan kadari in mun yi sallah kawai mu zauna mu yi mu ta fira mu ta abubuwa mu ta sauraren audio da video da chatting da sauransu rayuwar tafiya take akwai wani clip na wani malami da na gani yau din nan daga daga Egypt shi ma ya magana wanda ta kama zuciya ta kware da shi yana magana ne game da ashabul a'raf mutanen da an tsallaka siradi masu fada wuta sun fada ‘yan aljanna sun tsallake wa zuri babai hon biso tunan ne wa alal a'arafi rijalun ya harifu na kullum bisimahu suna kallon aljanna a nan suna kallon wuta a nan su ba su can su ba su nan in suka kalli aljanna lam yadkhuluha wa hum yatma'un fata suke Allah shigar da su in suka waiwaya suka kalli wuta qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmiz zalimin za su zauna wani lokaci sai ce to mu kaddara wata guda suka yi wurin kowane wata kowane wuni guda kana miqdaruhu alf sana shekara dubu mana za su shekarar dubu talatin tsaye wurin nan kamar ɗakuna ne guda biyu katangar da ke tsakanin su ciki ne da falo sai aka sa ac sai ya fuskanta falo ac ac aka cika bangon da ac ac suna kallon falo zafin kuma yana can ciki sai aka tura su ƙuri aka kulle mumine suna nan cikin falo mai sanyi su kuma suna can cikin zafi shekara dubu talatin wannan fa ya kaddara ce wata guda aka ba su sannan daga ba su shiga aljanna to kusan da magana take ce menene laifinsu ladarsu da zunubin su ne suka zo daidai da daidai an auna la tasawat hasanatuhum ma sayyi'ati lada kilogram miliyan shidda zunubi kilogram miliyan shidda babu bambanci zaka aka tsaye da su akan a arafi sai an kone wannan zunubin sanar shiga aljanna kaga da an samu ƙarin raka'a biyu na nafila da lada za ta rinjiya ba za ka zuci a sabon arani da ka yi salati goma ƙari a kan wannan da ba za ka shiga cikin asabar harafi ka shekara dubu talatin ko abin da ya fi tsaye kana jiran yanke hukunci sannan daga baya ka samu aljanna to ashe lokutan da muke hasara jama'a suna da yawa ya kamata mu yi hankali su a wannan ce assalamu alaikum Allah ya ƙara imani da tsoron Allah kuma ya gafarta mana baki ɗaya tambaya ta fi ce kamar haka kun daɗe kuna karantar da mu yadda sifan mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana da matakala guda uku kuma suna fuskantar yamma kuma don haka nake ganin mafi yawancin mimbarin masallatai na ahlus sunna amma daga baya da aka yi masallacin Anas bin Malik da ke gwiwa Sokoto da gyaran masallacin Abu Hurairah da ke Polo Club Sokoto sai daga sabanin haka ko an samu canjin fatawa ne ni dai da mun ban taɓa fatawa ce ga yadda mimbarin manzo Allah yake kuma sunna ne a irin wannan mimbarin kamar yadda ban taɓa fatawa ce ga yadda yadda rigan manzo Allah sallallahu alaihi take jauto da mayayi a daura zani ban taɓa fatawa ce ai haka nan sunna ne haka ban taɓa fatawa ce a daura rawani sunna ce ba duk wannan abu al'adu ne mimbari annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ma yake a mimbarin wata mata ta ga cewa yanzu ba a hangensa ɓangaren mata ba a hango shi muryarsa ba ta kai da kyau ta ce ina da kafinta kafinta da kirista ne ba ko in sa ya maka ɗan dandamalin da za ka hau shi wannan kiristan da tashi idea da nashi ra'ayi ya yi mimbari matakala uku ba annabi ya ce a mimbari matakala uku ba bala ce duk duniya ta salafe sai sai mimbari matakala uku kama kawai sai ya kai uku saboda in an yi uku ana ganin sa da a ce yana nesa kwarai sai an yi biyar in ya ƙara nisa sai an yi bakwai ka je ka ga mimbarin masallacin manzo Allah ya hawa nawa ne ya wuce matakala goma don daga can ne kawai ake iya hango shi so muradi shine a hau da kalin da za a hudu ba ba muradi a yi mataki kaza ba wannan ba ba sunna bane so in muka zo bayanin menene sunna yana da kyau mu rika bambancewa akwai sunan jibiliya akwai sunan adiya akwai sunan ta'abbudiyya kun gane ku sunna iri iri sunna jibiliya ita ce abinda ɗabi'a ce Allah ya halarci mutum da shi misali kai bacci ɗabi'a ce to ba ta tunda manzo Allah ya yi bacci karfe uku lalle kowa ya bacci karfe uku ko kun kai bacci karfe uku za ka samu lada a'a shi yanayin jikin sai bukaci bacci karfe uku sai don haka za ku ga sai da na ibnu umar da yake dan tsanantawa game da asar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa su ne masa inkari idan manzo Allah ya zo wucewa sallah ta ka huta ta kama gindi wata bishiya ya sauka ya nafila Abdullahi ibn Umar duk ran da zai bi hanyar nan sai ya kai wurin wannan bishiyar yayi nafila dukkan sabbin suna ganin wannan ba ibada bane domin shi manzo Allah bai nufi bishiyar da sallar ba kama kawai ce to duk abin da manzo Allah bai nufe shi ba dan kashin kansa a matsayin ibada baka nufarsa da sunan ibada kace zaka samu lada to suna jibiliya kenan akwai kuma sunan adiya sunna ta al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam akwai nau'in abincin da yake so akwai nau'in abincin da baya so saboda me saboda ya tashi cikin al'ummar daga abin da suke ci ga wanda ba sa ci an kawo naman damo yace ai ba ma ba ma ci sai duk sabai suka dauki hannun su ta ku ci abin ku mu yan makka ba mu ci damo to don bahillati ya ce bai cin naman akuya na shanu yake ki ka ce ba komai ya ita ce al'ada ce wannan to haka irin yanayin rigar da zaka sa yanayin yadda zaka gina gidanka da yanayin yadda za a tsara masallaci duk wani abuwa da na al'ada babu babu ibada a cikin su muradi dai a samar da masallaci inda za a yi sallah yanzu misali sai a koma to a ce to ya ginshikan masallacin manzo Allah suke duk inda za a yi masallaci mu tabbata ginshikan musu zan waka ai ginshiki bukata ta kawo shi ku je masjidin sahaba ku gani sabo babba ne amma ba gishiki ko guda saboda ba a bukaci haka ba wannan masallaci ba a yi ne masa gishikai ba daga baya dalili ya kama aka yi sai da waɗannan abubuwa ba a sa su cikin ta'abbud ta'annut ne wuce gona da iri ne ka sa wanda cikin ibada na yi maganar rawani ko in ka ce rawani sunna ne ɗaura zani ma sunna ne duk shi annan sa su dai sa rawani ɗaure da zani yake su aladarsu da musulmi da wanda ba musulmi kowa shi ke sa ka tai sudan yanzu da rana da azumin nan ka gani za ka ga dattijo da dalawa da katon rawani yana busa sigari da rana shi ba ya sa rawani ne don yana al'ada ce so idan al'ada ce a sa don haka kai ɗan najeriya sa kaftaninka da wando sa babbar rigarka da hularka zanna bukar duk duniya ba wanda Allah ya musura kamar ɗan najeriya ban gane haka ba sai wata rana 1988 da aka tafka wasu ruwan sama a haramin makka wallahi malam sai ga mazaje sai ka sai ka sai ka ruhi ido yajjan lafiya ce duk ta min matsa jikin kowa jikinsa ga fili amma kai mai kaftani mai kauri ko babban riga ka ga asirin ka ko taro ake yi na duniya duk ɗan ƙasashe sun zo da chinese da japanese da americans da kowa da kowa sai ɗin Najeriya ya zo da babbar rigarsa tsakani da Allah wa za a fara kallo buruwa ce na je indiya 2003 biya ta ake ina sanye da bullet rewa da nasa shekaran jiya riga fulani bi na ake ana ana ɗaukar hoto a cikin kasuwa an ga wani abin shawa haka so so kakkace a sa jallabiya ko sa alkyabba ko sa rawani ko rika sanda duk waɗannan abubuwa ba ibada ba ne al'ada ne ba ka samun lada in don kayi su su kashin kansu amma fa a kula idan son annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke ka kai wani abu wanda annabi ke don ƙaunar ka da shi wannan zuciyar wannan niyyar taka tana da lada ba aikin ba wannan son annabi naka yana da lada amma ba wannan aikin ba aikin asalinsa Allah bai ce ai shi ya bada lada to in kace sunan ta'abbudiyya sunnar da annabi ya yi abu kuma don neman lada don haka ya koyar da al'umma yanzu kamar gina masallaci kamar yin huduba kamar karantar da mutane wannan karantar da ƙur'ani da muke yi musamman tafsiri ga azumi jibril alaihi salam yakan zo su yi mudarasa shi da manzon Allah to haka mun mai da shi sunna a Najeriya duk masallaci galibi ana karanta da tafsiri abu ne mai kyau in dai masu karantawa waɗanda suka san abin da suke yi ne ko suka san tafsirin saboda akwai akwai hatsari kwarai sun kana sauraron karatu su a rediyo kasa suna ganganci ne bai kamata su farma littafin Allah wani ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya amin malam tambaya malam ko yana halatta mutane bakwai gadi gadi gadi tofa da su fitar da zakka hidda kai ga gida mutum uku ko ina nin su bakwai gida guda kenan su fidda zakka kai ga gida mutum uku su ba mutum hudu su kuma sa'annan su baiwa wasu tambayar ba ta fito da ke ba amma abin da nake zato abin da ke so ya tambaya shi zakka fidda kai dole ne kowane mutum guda za a bashi ko ana iya haɗe mai yawa a ba family in muka lura irin waɗannan abubuwa ne da suna da logic suna da rational ma'ana suna da hikima da dalilin da yasa aka yi su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aghnuhum an su'ali hadha al-yawm yau ku hana bara yau ran idi zaka duk wanda bai da abinci sai ya bukata to akai masa abinci zaka sai ka ce kowa a fidda masa zakka akan kai ake fitar da ita ba akan dukiya ba saboda haka da mai naira dubu biyu da mai naira miliyan biyu da mai biliyan biyu duk abu guda za su fitarwa don me don kai kanka ake fidda mai ta ba dukiyar ba ke sa ke kiranta zakkar fidda kai ka fidda kanka don haka babba a fitar masa yaro a fitar masa jinjiri a fitar masa na cikin ciki an busa masa da shi ma a fitar masa sai a tara a ba mabukata don kar su yi bara a ran to don haka ya halalta gida mai mutum goma a haɗe zakakkonin su gaba ɗai a kai wa dattijo guda mai mata guda da ɗaya hudu su ci yanzu su ci an jima su ci gobe ba ne so ba dole ne sai wa an ba kowane mutum guda na ga wani mai ta'annuci a irin wannan ko rashin fahimta zakafin da kansa masallaci ya kawo ta ya aje ya kawo mudu da leda wai ku duk wanda zai zo ya ɗiba ka kauce mudu guda ka kulla ga leda ka wuce bayan an yi haka ayi defeating purpose manufar da shari'a ta ce ayi basan ba to ban fahimci tabbai da ke ba amma dai ina jin kila ya karu da abin da na faɗi to wannan na karanta ta kusan so hudu ban gane wani karanta muku in kun gane mu bashi an samu ku gane mu mai gaba ko dalla wanda ya san bai iya rubutu bai sa wani rubuta masa mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa mallam lafiya amin mallam tambaya ta ita ce wannan aka ce rukuf ko ina jin ruku'i yake nufi sai sa rukuf sai ya ji an sai ya ji kenan an yi kabbara a baya bayan liman bai dasu bai dasu bai dasuwa ba kai wannan ba ta karantuwa ba sai ya dasu kuma bai kuma ba har liman ba ta karantuwa ya sa wani wani tawon ba Allah rabu bismillah ya yi wallazi na amin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفق وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله Allah ce ya ku da suka imani yanzu an gaba da maganar munafikai wace aya wace aya muka kwana kanta ai malam duk bayani yana nan tafi insha Allah mun san mun bar wani bayani da ba mu yi ba hmm to na manta na manta akwai wani bayani ba don haka mu tashi nan din in kun buƙaci wani bayani ku ku rubuto Allah ya gama maganar munafukai da yake suratul munafiqun ce sai ya juyo kan mu'minai yace ya ayyuhal ladina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya ku wadanda suka yi imani kada ku bari dukiyoyinku da 'ya'yanku su kauda ku daga ambaton Allah la tulhikum kar su shagaltar da ku an zikirin da daga ambaton Allah kamar dai ubangiji na so ce daga cikin manya manyan abubuwan da za su raba mumini da munafiki shine zai na yawan ambaton Allah kuma Allah ya faɗi haka wani wuri ko yace wala yazkuruna Allah ba mu farko ayatu innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu suna ta hamma kusala wa idan qamu ila salati qamu kusala in sun tashi sallah za su tashi kasalance buge suna ta hamma yura'una nas kuma cikin haka gwada mu mutane ibada su suke yi wala yadhkuruna Allah illa qalila ba su ambata Allah sai kadan don haka abinda ke bambance munafiki da mu'mini shine yawan mutuwa idan kaga Allah ya maka baiwa da duk inda kake kana zikiri to ka tabbata baka cikin munafikai shi yasa babu abin da yake da muhimmanci ga addini kamar ambaton Allah alwala da kuka gani don ka tsarkaku don ki take da zikiri in za ka fara ka fara da bismillah ko in tsohon dan alwala kake iri na minti guda ishe ka ka gama ko ba ka in ba dan koyo kake ba kana gamawa kuma ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul allahumma ij'alni min at-tawabin waj'alni min dhikri ne sallah kiran sallah duk zikiri ne iqama zikiri ce kabbara harama zikiri ce karatun fatiha zikiri ne sura zikiri ce rukui allahu akbar tagowa sami allahu liman hamidahu sujuda allahu akbar addu'o'i duk zikiri ne tahiyya so gaba ɗayan sallah zikiri ce da aka zo ga zakka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim ita ma hada zikri da zikri shi haji ba ma magana in ka je dawafi zikiri sa'ayi zikiri wurin harama zikiri tsayuwar arfa zikiri kwanan mina zikiri jifan jamarat Allahu akbar zikiri so ibadu gaba ɗaya makasudin su su samu mutunce da zikiri za ka zaga annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya roƙi Allah a bashi mataimaki bayan Allah bashi annabta take rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri limadha kai nusabbihaka kaseeran wa nadhkuraka kaseeran innaka kunta bina basira Allah karfafe ni dan uwana don in samu abokin tasbihi da zikiri zaka Allah ta'ala yake su tafi zuwa da'awa wala taniya kar ku yi sakaci kar ku yi rauni ga zikiri na da'awa za su da za su je wurin fir'auna su yi da'awa amma menene guzurin su shine zikiri saboda ka guzurin mu'mini shine zikiri ya ayyuhal ladzina amanu dhkurullaha zikran kaseeran wasabbihu bukratan wa ashiya zaka ba abin da Allah ke son yawansa kamar zikiri shi sa dai kawo sifofi goma na 'yan aljanna sai ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati al mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furujahum wal hafizati wal zakirina Allah ha ha ha ha zakirina Allah kasiran nan kaɗai aka ce kafirin sauraka ba abin da ake sun mumini ya shigaltu da shi kamar ambaton Allah kun ga jiya cikin suratul jum'a karatun da muka yi fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ku je kasuwa ku je gona ku je office wadhkurullaha kaseeran duk inda kake zikiri shi yasa Allah sa sun bai da motsin da bai da zikiri a zama guda kan kirge masa istighfari rabbi kulli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim sau 70 zama guda astaghfirullah wa atubu ilayh duk manzo Allah ya motsa sai ya mace Allah wurin zama bai zikiri shiga masallaci zikiri shiga gida fitowa zikiri shiga ban daki zikiri bacci zikiri tun abinci zikiri shiga kasuwa komai kake yi to saboda haka zuciya tana rayuwa da zikiri ala bi zikrillah tasbihu yadda kuka san kifi ba ya iya rayuwa sai a cikin ruwa za ka zuciya ba ta ni'imtuwa sai akwai zikiri da mutum Allah. To idan zikiri ya rikide ya zama rayuwarka, to gaba ɗaya rayuwarka za ta yi daɗi, za ta yi kyau. Allah zai ɗauke maka damuwa sai ka ga mutum an ba shi labarin wani babban bala'i amma bugu guda wannan amin da zuciyar shi ke da sai wuce. Saboda zuciyar rayuwa ce da ambaton Allah. To babu abin da yake kau da mutane daga zikiri kamar ‘ya'ya da dukiya. Dukiya son kare ta, son nemo ta, tsaronta, sai ya sa gaba ɗaya hankalinka ya ɗauku daga ambaton Allah. Wataƙila ma saboda ciniki a tada sallah ba da kai ba. Wannan ya yawaita ga ‘yan baya ya karanta ga na gaba, don an yi lokacin da in mutu ya rasa kabbara harama. aka ji shigowarsa masallaci bayan liman ya tar da sallah bayan sallah jajanta mishi ake wani wani abu ya faru haka akwai wanda ya ce wallahi shekaransa arba'in bai rasa kabar harama ba sai rana guda ko shi kuma ya shagaltu ne da wankan gawan yaronsa da ya mutu ko da ya fito an ta da sallah shekara arba'in amma mu yanzu ba su wato babu abin da suka ɗauka da muhimmanci kamar sallah kun san sakula ta farko da sayyidina Umar ya rubuta ya watsa bayan kama mulkin sa shine ala inda ahamma umurikum indi as-salah duk cikin ayyuka ba abin da yake muhimmanci sallah ne a wuri da zaka in an kira sallah mai shago ya rufe ofisa ya aje kowa na cikin gida ya fito kowa ya zo masallaci kafinta an yi kafinta da in ya daga hama zai buga kusa ya ji ladar ya ce Allahu akbar ba zai bugi wannan kusa ba saboda lokacin aiki ya kare lokacin zikiri ya shigo wala auladukum aya suna hana zikiri aya suna hana tsayawa ga halas aje neman haram shagaltuwa da yaya yana hana shagaltuwa da karatu yana hana shagaltuwa da ibada yana hana zuwa sauraron tafsiri yana hana zuwa salatul qiyam sallar asham ko sallar tahajjud to kamata ya kullun ka fara je barabonka ka sanar da duk yadda kake so matarka ko ƴaƴanka to za su iya rayuwa ba da kai ba kuma gobe za ka mutu wallahi su ci gaba da rayuwa lallai kan za su ji ciwo na ɗan wani lokaci za su yi ta kuka amma Allah daga ba za su yi dariya daga baya zai kai ma inda matarka za ta rinka mafarkinka ta yi yau ta yi gobe ta yi jibi wala sai ta gane mu sai ta bugu waya gafarta mala wallahi akwai damuwa mai gidana ne yau wata uku da mutuwarsa amma kullum sai na mafarkinsa ko a mafarki ba ta son garinka su ko ƴaƴa daman sun shiga gaban kansu musamman ka ɗan bar wani mai ko na duniya ayya ai sun manta da kai kuma su ci shi hani'an mari'an ba su da zunubi ko ɗaya ya kuma kana tane maka hisabin ya ka samo shi min aina laka haza wani bawan Allah bayan mutuwarsa da kwana arba'in abokinsa ya gan shi a mafarki ya ce wane ina labari ya ce wallahi akwai matsala ya ce mi ya ce wata magana ce har yau kanta ake tambaya ta wai na ce haƙiƙa mutane sun buƙaci ruwa ana tsananin zafi na ce haƙiƙa mutane sun buƙaci ruwa ta ka ce to kai ka ce Allah sani ya ce har yau ba a game mai wannan tambayar kwana arba'in da sauraka yana da kyau mu ji tsoron Allah muraya zukatanmu da ambaton Allah ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika hum khasirun duk wanda ya bari dukiyarsa ta hana shi ambaton Allah ko yayin suka dauki hankalinsa daga Allah to waɗannan su ne masu hasara don haka wa anfiqu mimma razaqnakum ku yi infaki ku ci gaba da bayarwa daga abin da mu muka azarta abin da ba naku bane ka iya tura duk abin da ka samu nan duniya ka same shi baka tawo da shi ba sadda aka yi ka duros baka tawo da shi bante wannan da ake daura ma yaro baka tawo da shi baka mallaki komai ba duk abin nan da ka samu Allah ya baka kuma in kace kokarin ka da akwai wanda ya fi ka kokari bai samu in kace basira kace wani ya fi ka basira bai samu wani ma an hana mishi lafiyar da zai nemo wani kun tafi tare ka samu shi bai samu ba ina arzikin dawaye to ka bayar to in Allah ya ce wa an fiku yana da annafaqatul wajiba wan nafaqatul mustahabba annafaqatul wajiba kaman ba iyalin ka shine wajibi na farko awwalu ma yajibu ne in dai kudi ne ka fitar da kudi ka kashe abu na farko iyalinka matarka da ka dauko amana Allah daga gidan iyayenta ƴaƴan da ka haifa waɗanda su ma amana Allah ne a hannunka kuma abin da kake ba su bashi ne wata rana za su biya ka ko su biya ka da ranka ko su biya ka bayan ranka in kana da ranka za ka kai inda ba ka iya yi su za su yi maka mutum nawa ne za ku ga yayi jinya shekara goma shekara takwas shekara ishirin ma mata shi na nan tana haƙuri da shi abinda maza ba su cika yi wa mata ba wafa'i ko in yayi wafa'i na gaskiya to ya auro wata ya ajiye ta kuma ne yana jinyarta ya ɗauko mata bakan da za su taimake shi ga jinya akwai masu yin haka ko amma ita in tana jinyarta za ta aure wani ne kaga shi biyan ka take don haka ana kyautata alaƙa yau ko don abin da zai faru gobe da ba san shi don haka ƴaƴanka ko mutuwa ka yi ba su girma ba za su yi ta salati kana samun lada za su yi ta sallah kana samun lada za su yi ta azumi kana samun lada za su ɗaga nuna sai rabbi firli wali walidai wa rahamu ma kamar rabbi yani sabila na je jana'iza cikin azumin nan ranar da mahaifiya Muhammad Bello Muhtasib ta cika tsananin zafin rana ina sai da kaftani mai kauri rana ta kai min ko kada sai na ga wani mai fitowa muka gaisa na ce ya aka yi ni na ga mu shiga muke shi ko fita zai sai ce wallahi ni mahaifina kawai ta kama ziyara ne masa addu'a ya burge ni ya kun bani darasi babba ga azumi ga tsananin zafin rana amma a wannan lokaci tuna da mafinsa ya je gun kabarin sai duka ya masa addu'a wannan shi ke cewa fa'i duk abin da baban sai masa abin da kawai yafi bukata kenan gare shi yanzu to wa anfiqu annafaqatul wajiba daga cikin nafaqatul wajiba shine fidda zakka idan dukiya ta kai wani munzali haƙƙin Allah shine ka kasa arba'in ka bada guda kamar ɗan lemu ne guda goma ka dunkule dukiyar ka kamar da ita kamar dunkule lemu guda goma na farko naka ne na biyu naka ne na uku na hudu na biyar na shidda na bakwai na takwas na tara dun naka ne na goma sai kai masa ɓare hudu yadda ake ba lemu uku din naka ne ka haɗa da taran gudan shine haƙƙin Allah da Allah jama'a Allah ya ɗiba da yawa amma tare da haka wasu ba su iya ko kwanan na ji wani malami na faɗin wanda ya kira su fi da zakka sai da suka fita da ce kai mai da ya ce wallahi ba ni iya wa Allah sai an daure ko waɗan banza mutuwa zai ya barta su ci abin su hani an mari'an Allah ce wa an fi kuma mara zakarar akwai annafaqatul mustahabba kamar sadaka kyautatawa yin alheri taimako duk inda wani aikin jinƙai ya taso ka jefa naka to wannan nafaqat mustahabba ne zaka Allah ya ce wa anfiqu ku yi infaqi mimma razaqnakum daga abin da muka azurta ku min qabli an ya'ti ahadakum al-maut tun mutuwa bata zo ga ɗayan ku ba yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah kai ubangiji dan ba ni minti uku ajalin qarib Allah minti guda ma ya ishe ni me zai fa asaddaq Allah da kamun minti guda zan ce na ba da sadakar gidan mai na na wuri kaza na ba da sadakar gidana na wuri kaza na ba da sadakar mota ta iri kaza na ba da sadakar dubu ɗari bai cika kawo dina na ba da an ce an ba shi minti guda wuri zai yi sadaka wanda duk ya ga mutuwa ba abin da zai yi gure a ja masa lokaci ka bai sadaka to jama'a ba mu ganta ba mu yi ta yi mu yi ta sadaka ibnu abbas radiyallahu anhu yayi wata magana yace duk wanda ke da kuɗin da zai iya yin hajji bai yi ba ko yake da kuɗin da zai fitar da zakka bai fitar ba idan ya zo mutuwa sai ya roki Allah a dawo da shi to da ce masa yabda abbas ittaqilla ka ji tsoron Allah ranka da dai fa inna ma yas'alu rajata al-kufa ai kafirai aiki ta dawo da su ibn abbas yace sa'atlu alayka bidhalika qur'ana yanzu ina karanta maka ayar da ta gaskata abin da faɗi sai karanta mishi wannan ya ayyuhalladhina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين أصدق أقيتاء أنا فأتصدق فأدخلت إحدى التاءين في فأدخلت التاء في الصاد وأدغمتا فصارتا حرفا واحدا يقوم أصدق أي أتصدقني الله كميدني من تقول الله كأرابي من تقول fa'asadaka zai sadaka wa kun mina salihina in zama cikin mutane ke ko ba ka da komai sai riga idan ba ka yi sadaka kana da rai ba ka zo mutuwa sai ka ce Allah ba ni minti guda wai kai a ba da riga to an kya baya gadon da za a yi shi yasa ka cire da ranka da lafiyar ka ba in ka mutu fa ka riga ka tafi ko an maka ba irin wanda za ka yi makanka ba in wa daga cikin sadaka da muke sakaci da ita akwai wakafin da shan itace yanzu kun ga itatuwan nan da ake shan inuwa su farfajiyar masallacin nan kun san wanda ke dan daukar ladar su wane ne Allahu akbar Allah ya ji kan bolagi in ka ganshi ba za ka dauke shi wani mutum mai wata daraja da wani matsayi ba amma ga darajar sanan yanzu haka muna shan albarkarsa ranar da Sheikh Idris ya masa wanka a nan gidan jarma wallahi sai da ya buga min waya na to yake kalli fuskar bawan Allah wallahi murmushi yake kamar zai yi magana so sadakar da shan itace tana da muhimmanci zaka in damana ta kama akalla ko da gindi uku ne ka dasu damana in ta kama kofar gidanku masallacin unguwarku gefen titin shiyarku wata makaranta daga cikin makarantu babu da kalta ta da shi itace da kamata in ka je wasu kasashe za su baka shawara na taɓa da wata shawara ƙasar sudan wadda ta yi amfani ta hannun malami na da Allah ya mace kawa kwanaki na faɗe shi a mimbari lieutenant general ne na soja amma kafin ya shiga soja ya karantar da ni masoyina ne kwarai da gaske usman al-azbash Allah ya ji kansa da wata biyu da rasuwa to aminin el-bashir ne shugaban ƙasar sudan to sai na ba da shawarar da shan itace saboda na ga tsananin zafin da ke akwai su don ba su da itatuwa sai suka kaddamar da dashe icce miliyan ɗaya ko wace shekara ina fata Allah ya sa ya ci gaba ma da shawara ta haka Allah ya sa kuma ya samu wannan lada to ko nan yana da kyau a ce mu yi ƙungiyoyi na dashen itace yanzu misali ƙungiyar mu ce masallaci Abu Huraira ga damana mu je hukumar zakka tana da wasu mu karɓo mu je nan Kano road inda ake sayar da su kusa mu samu kamar gindi 150 zuwa 200 mu je wuraren da ya dace mu dasa su to ba nan take ba to ba su ruwa fa mu tsare da za a ba su ruwa daga nan har shekarar baɗi sadda sun miƙe sun yi ƙwari to daga nan za mu ci gaba da sha'in wasu har abada za mu ci gaba da samun ladar su har abada dama ice ba kana dasa shi ne don kai ka sha inuwa ba don a sha inuwa ka samu ka samu falala ka samu lada wani sarki yana tafiya ya ga wani dattijo yana dasa iccen rini sai a sabbe ne iccen rini ba sai ya shekara wajen bakwai bai yi inuwa ba sai ce to mu ba mun sha wata inuwa da wasu suka dasa ba sai sarki ya gani kimar wani sai ta ba shi dira mai dubu sai ce turan kaɗe kaga ice na har ya fara yaya ba inuwa ba har da yaya ga ya fara ku an fi ku ku yin faƙi ku bayar da kuɗi ku bayar da dukiya min qabli an min ma razaqnaku daga bidan kafirta min qabli an yati ahadakum al-maut in mutuwa bata zo ba ɗayan ku ba sai kula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib tace ya Allah ina ma zaka dan yi min jinki dan dan kankanin lokaci fa asaddaka sai in sadaka wa kun min as-salihin yanzu wasu mutane ke sai Allah ce walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya daga marai kafa idan ajalin ta yazo duk wanda lokacin sa yayi labudda zai mutu wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai cikakken masaniya ne ga abin da kuke aikata wannan shine karshen tafsirin suratul munafiqun muna roƙon Allah ya saba cikin mu'minai ya raba mu da nifaqa da bala'inta za mu lura cikin sifofin munafukai da Allah ya faɗi a wannan sura akwai zalakar magana akwai akwai dai ƙarya abinda suke faɗi daban wanda yake a zukatansu daban ko sannan akwai rantsuwa ittakhazu aymanahum junna su riki rantsuwoyin da suke a matsayin garkuwa wadda za ta hana a musu hukunci ko a musu azaba sannan fasaddu an sabilillah suna tosha suna kangiya daga bin hanyar Allah suna ƙoƙarin su hana mutane bin addinin musulunci sannan wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamu akwai kuri akwai ƙarya akwai gaye kullun da gyaran jiki wannan ba ita ce asalin alamar ba alamar abin da ke cikin ransu na girman ka ita kawo wannan zaka lace wa in yaqulu tasma li qawlihim ka'annahum khushubun musannad sun iya baki su komi zahiri kakale sun gudun sun iya yana cikin dabi'un munafikai sannan tabaraka ta'ala ya kawo yadda ba su darajar ta annabi wa idza qila ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw rusul in an ce ku zo manzo Allah ne muku gawara sai su yanya daga gidi ba su ورأيتهم يسدونهم مستكبرون to alamomin munafikai Allah ya faɗi su aurare da yawa wannan na ciki sannan istihza'i izgili janci ƙoƙarin muzanta musulunci da muzanta musulmi yana ciki za ka ga mutum yana rai musulmi ne amma duk abin da zai muzanta musulunci yana da hannu a ciki yana kyamar duk wani alami na addini daga cikin alamin da munafikai suka komi ki shine shi annabi kansa da magadansa daga inda wani malami zai tuntube kamar da kun adam na tuntube ko kuskure ko ya dan kauce ma hanya a matsayinsa na dan adam to sun samu abin biyan bukata a irin yau da akwai social media za su hau social media su yi ta yayatawa alama ce ta munafurci saboda mi saboda suna kyamar musulmi suna jin haushin su sannan su ne musu izgili Allah ke hazarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna Allaha mukhrijum ma tahzarun wa la in sa'altum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imani إن أفوا عن طائفة منكم يعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين don haka izgili da addini mace mai hijabi namiji mai lizimtar addini ya ajiye gemu ya yi sutura irin ta musulunci bai bar sutura tana ja ga ƙasa ba izgili da ustazanci duk waɗannan abubuwa ne alamu ne da suke nuna wane ne munafiki wanda imanin a bakinsa yake da kai zuci ba domin wanda imani da Allah da manzo Allah ke a zuciyarsa to labudda zai girmama Allah da manzo da duk wani alami da ke nuna Allah da manzo sannan daga cikin manyan alamominsu da wannan sura ta faɗa akwai curuta a zukatansu saboda yawan shubha da yawan sha'awa da yawan girman kai wai za ka illam ta'ala ji fa annabi ba ka ce ku zo annabi ya muku istighfar ce ba mu so ba mu da bukatar istighfar ya annabi to alama ce ta munafurci ya zama mutum ya ta kawo shubhoyi cikin addini kaga akasin mumini wanda yake su infaki suke yi wa anfiqu mimma razaqnakum sannan a suratul baqara Allah ya ce wa idza qila aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha da kariki addini wani suka yi wawa ne tsayawa ga dokokin musulunci kauyanci ne ango ya zo da abokan sai ce to ku tsaya falo kai da Allah ba kauye ne bari mu shiga cikin gidan mana kuma kauyawa ne a wata sura Allah ya ce alladhina yatarabbasuna bikum in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ba kaje mai yaudara in za a je yaki za su bada hanzari in aka ciyo nasara za su zo su shiga ai fa ai buki da su su ce a wallahi ai mu ba da uzuri ba ina da bugaji za ka ai musu abin da ka samu wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam alam alam nastahwiz alaykum wa namna'kum min al mu'minin in kuma kafirai suka yi galaba sai su koma gefen kafirai suna to shin da mun ba mu ne a can muna tare muku bango ba wallahu ya hukumu bainahum bainakum yawmal qiyam to sannan mun ji cikin sifar su karancin ambaton Allah wala yadhkuruna Allah illa qalila sannan mun ji cewa suna hana a yi alheri suna hana a yi ibada suna hana ya addini sannan suna farin ciki in cuta ta cima addini ko ta cima masu addini in ta sifka hasaratun da suhun wa in ta sifka musibatun ya kulo kada hazna amra da duk kablu ya tawalla wa mufari idan alheri ya sami mumini suna bakin ciki suna damuwa don me ya samu amma idan sharri ya samu mumini ko musiba to su yi kowa farin ciki da murna to wannan duka sifofin da muka faɗa sifofi ne na munafuki munafuki babba shi ne wanda imanin sai na da tanga shi kuma imani daman kun sani hawa hawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu bid'un wa sittuna wa bid'un wa sab'una shu'ba a'laha قول لا إله إلا الله وأدناها إماقة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان إيماني كمان بشيء النبي سبيت أشبه ليش سبعين ده أبكد أو ستين ده أبكد wanda ya fi kowane zama ƙololuwa shi ne la'ilaha illallah na ƙasa-ƙasa shi ne ka ga abin da zai cuta wa mutane ga hanya ka ɗauke shi imani tsakiya-tsakiya wanzu Allah ce kunya jin nauyi yana cikin imani To kaga shi tunda imani mataki mataki ne wani na da mataki 50 yana da 60 yana da 45 kasa kasa akwai mai biyu uku akwai wanda shi komai bai da in bada la ilaha illallah amma dai baka fitar da shi daga musulunci to haka gwargwadon cutar ka gwargwadon nifakar ka baka muna fice shi ma rassa ne abinda kake rasa da imani shi ke zama reshe na munafurci a zuciyarka to don haka munafuki babba maƙin Allah ɗan wuta shine wanda Allah a bakinsa yake musulunci a bakinsa yake ma zuciyarsa babu Allah babu manzo Allah ce zuciyarsa babu addinin Allah ce kuma bakin ciki yake yin addinin Allah zai ɗaukaka to ƙasa da wannan akwai munafuki nifaƙa ƙarama shine wanda a zuciyarsa akwai imani amma a aikace yana da tasgaro ga manyan ayyukan imani su ne annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa ayatul munafiki salasun idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana a wata a wani hadisin arba'un ne man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi shubatun minhunna kanat fihi shubatun min an-nifaq hatta yada'a إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتم- إذا أتمن خان وإذا عاهد غدر in yi magana a samu ƙarya ce abin mamaki ka iska mutum da azuminsa yana ƙarya kuma ya hada da rantsuwa ina imani wai za wa'ada akhlafa ya alƙuri bai dabu da ya cika ba Allah ku yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud wa idza atumina khana in an bashi amana zai ci waɗannan sifofin guda uku duk wanda ya hada su munafiki ne to amana nan ne nifaqa amaliya ijtimaiya ana hudun da ya risa Allah sai ce wa idza ahada gadara wa idza khasama kai fajara wa idza khasama fajara in yi husuma zai fajirci in yana fada da kai zai maka kazafi in yana da fada da kai zai zage kai ci mutuncinka in yana fada da kai zai manta alherinka zai tunu duk ayyukan ka ya faɗi gaskiya ya hada da ƙarya wani ta alamar munafurci ce wani in yarda da kai duk alheri zai faɗi game da kai amma ba zai faɗi sharri ba to da ya ɓata da kai duk alherin can ya rufe sai ya dawo ya ta zazzaga sharri a kanka inda ka alamomin munafurci alamomin nifaka ne sannan kamar mutum yanzu yana da kasala wajen ibada an faɗa cikin wancan na nifaka amma nifak amali ne wala ya tuna salati illa hum kusala da an tada sallah ka ji hamma ta rufe alamar ce ta imanin bai rabu zuciyarka da kyau domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waju ila qurratu aini fi salah in ina son jin daɗi sallah nake yi ba abin da ke bani nishaɗi kamar in kabbarta sallah in fuskanci ubangiji to inda duk sallah na baka kaure tana baka nishaɗi tana baka kuzari ta karsashi to kai mumini ne amma idan sallah kana yin ta kasalance wahalce ba ka so akwai nifaka tattare da kai in uwa menene amfanin faɗin waɗannan abubuwa saboda ko mu ya auna kansa ba saboda ka rika tsoron oh ashe makoci na wani munafuki ne oh ashe wancan na ta unguwar mu munafuka ce ko ashe shugabanmu na wuri kaza munafiki ne a'a kai dai auna kanka menene percentage da imani a tattare da kai menene percentage da nifaka a tattare da kai domin Allah ba zai tambaye ka game da kowa ba amma zai tambaye ka game da kanka kuma idan ka gyara to kanka ake so ka gyara Allah ka samu cikin muminai Allah ka mu da nifaka da dukkan nau'o'inta Allah ka samu gama lafiya Allah ka karfafi imani a cikin zukatanmu ya Allah waɗannan ranaku da darare masu albarka ka samu cikin wanda kake gafarta mu a cikin su ka samu cikin wanda suke tara ayyukan ladar da za ta rinja zunubin su ubangiji ka gafarta mana Allah ka gafarta mu iyayen mu Allah ka gafarta mu malaman mu Allah ka jibinci iyalan mu da ƴaƴan mu a gaban mu da bayan mu a lokacin rayuwar mu da bayan mutuwar mu Allah ka shirye matasan mu Allah ka kama hannun shugabannin mu da malaman mu Allah ka dora su akan hikimar da za ta kawo mana nasara hikimar da za ta kawo mana ci gaba kima da za ta warware mana matsaloli Allah ka zaunar da mu lafiya ka ba mu aminci ka ba mu abinci ka ba mu rufin asiri ka sa mu kitar kalmar shahada wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk